أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markas ahlu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 29 ga wata na jumadar ula hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da 24 ga wata na farko shekarar dubu biyu da ishirin a sati da ya gabata wancan ƙarshen karatun za mu ce dai mun tsaya cikin suratun nahal a aya ta 94 cikin suratun nahal kina yau insha Allah za mu tashi aya ta 95 kayan nan ɗan ƙarin bayani game da wannan bayani da muka yi na wancan darasinmu na ƙarshe na garabasa ta wannan nafila tambayoyi sun yawa game da kaifiyar sallah idan wanda suka ji darasin mai magana ne akan hadisai guda yanzu mara kawai sami da baya iya wasu su jiwon gibis jiwon can ba bayani da muka yi na rakawai guda hudu da ake yin bayan sallar isha wanda za a samu lada na kaman kayi su a daren da bitul kadar mai bayani akwai ruwaya ta asalin sallar raka hudu hadis abdullahi bin abbas cikin sahih bukhari kuma da ruwayoyi na abdullahi bin amr bin as na ibn mas'ud aisha wanda makufe ne kuma sai inganta sahihaye ne duk da akwai mawdu'ai kan fadalan to su suna da matsala wajen sanadi kina za mu dogara ne game da wancan asalin sallar karaka a wurin bayan isha hadisin da imamu bukhari ya rubuto na ibn abbas da magana ita gara basa ko roman da ya zo hanyoyi ingantattu na abdullahi bin mas'ud abdullahi bin amr bin as aisha radiyallahu anhu wannan eh, ruwayoyi duka suna karantar da cewa wannan wanda ya raka hudu a bayan sallar isha za su yi daidai da raka hudu ta daren lailatul qadar to ruwa kaifiya a ruwa ibn mas'ud ne kaifiya ta zo wanda yake bayanin cewa zai wani raka hudu da sallama guda kenan za a yi fatiha da sura a cikin kowace raka'a a yi raka'a biyu a zamana a yi tayya a tashi kuma a kawo raka'a biyu su ma fatiha da sura ta kun a yi tayya a wani sati da a yi sallama kenan ko ta raka'a fatiha da sura duk da cewa sallama tsakanin su bai bata komi da ya tabbata nan sallar sallama ya kai raka'a hudu bayan sallar isha haka nan da zama guda kuma ta sallama guda kenan ba matsala amma dai wannan kafiya ta ibn mas'ud ta barka mu dogara kanta sallar za a yi ta raka'a hudu kuma da zama biyu amma sallama guda kuma kowace raka fatiha da sura ne wannan ba sai karatu mu ne insha Allah zamu tashi aya ta 95 bizna da bismillah ar-rahman
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون
yanwa nan bayan mun yi bayanai a baya da dama kan mahimmancin cika alkawari da hadarin warware alkawari to sai nan aya wadda ta biyo bayan wancan bayanai kashe ko hani daga Allah cewa wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila kan ku masanya alƙawalin Allah da kudi yan kaɗan me a sai ka ba da a baka na ma'ana dalilin an amfanin duniya kai sa warware alƙawari kuka yi kayi alƙawari kai kaza kun yi da wane ko da kawuri ne wannan alƙawari Allah iya nema a cika yana muhimmancin cika shi da haɗarin warware shi to kadda nan ta mana kai dan wani amfanin duniya iya wani ɗan intere ne na kuɗi wani matsayin abu da ya daban na duniya in ma mene ne ne sama nan kalilan ne ɗan kuɗi ne sakamakon ɗan kaɗan a kan lahira yi ƙoƙarin ke na cika alƙawarin Allah kada ɗan wani amfani na banza ya sa ka warware alƙawarin Allah shi ne kashin da Allah ke yi kan ku masanya alƙawarin Allah da ɗan amfanin duniya kenan ku warware da wani intere amfanin duniya yace inna ma inda Allah akwai khairun lakum abinda Allah ya muku tanadi shi da mai alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun in kun san hakikan irin amma da ku tanadi na sakamakon cika alkawari da warware shi ba da amfanin duniya
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولن الذين صبروا
da kan mu zaɓa wa'in da kun yanka wa'in da zai ba duk irin abin da kun yanka da ka samu wanda yake yankewa za ka dalilin shi za ka yi asara wanda kuma shi kamata ka yi buri ka nemi abin zai tabbata hal abada salihat ana kawo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah kuma tana ciki amma duk ana magana duk aikin da zaka yi dan gobe za ka ga sakamako na Allah shi ne mafi alkhairi akan wannan amma ma inda Allah bakin abin da ke wajen Allah zai dawo shi malamai ke ce malaman aqida malaman tafsir ke cewa inda kaddara gida ne na zinariya lahira gidan ƙarfi aka ce ka zaɓi guda wannan karewa zai wancan kuma ya karewa hala abada a ta mai hankali zai zaɓi gidan ƙarfi a kan zina tun shi da haɓar yana shi kuma wannan amma mai matsayin ki malulu ne karewa yake yankewa yake kenan mai hankali kullum zihihi ta lahira a kan duniya magana kenan bayan Allah ya sanar da mu cewa ma inda kuma yan faɗa ma'adar labarin abin da ke wajen ku mai karewa ne abin da ke wajen Allah mai wanzuwa ne sai ce wani na jiziyar na da zina sabaru a jarahu bi ya hatar makan ya amalu kuma alƙawarin Allah tabbas ita za mu saka ma masu haƙuri akan cika alkawari akan bin dokoki na Allah da za mu su sakamako na ladansu na yin haƙuri akan bin dokokin Allah bi ahsan ma kanu ya'malun mahi kyawu mahi yawa idan za a lullumka musu sama da abin da suka yi Allah na lullumka masu lada masu haƙuri lada da kai da sa inna ma yuqul sabr kuma inna ma yuqul sabr ajin da zai ko ala iya cika mu ta kun da su ba ta da iyaka ba ta da sai ba ka zaba da lada mai yawa wannan shine ke ji hakan Allah mana mai kokarin kenan cika alƙawarin Allah ya Allah ci gaba من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن sharadi ke duk wanda ya aiki na kwarai na gari namiji ne ko mace min zakarin aw unsa namiji ko mace aiki na kwarai da aka yi ruwa mu'min iya mai imani sharadi kenan aiki na kwarai ya zama to da imani falanuhiyannahu hayatan tayyiba za mu raya shi kyakkyawar rayuwa dan wannan iya tabbatar ma da cewa aiki kadai baya wadata sai da imani wanda shine na dalibin iyad cikin makamata ke cewa da Allah ke cewa allazi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ita kan ayyukuna khalisan sawa Allah ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarrabe mu waye kyawun aiki ita kyawun aiki zama su an yi don Allah kuma ya yi daidai da su yan wannan shi ne jigon samun sakamakon kwarai kwaru kiyama imani kuma aiki ya zama su na gari yan wannan shi mai kullum inda karatu da ake a nan na fikin malikiya inda mutane za su yi aiki da kitabul aqida na mai risala ya karanta ta kula da hadisi da yawa da yake sau da malamin ya yi wannan kitabul aqida akan aqida ahlus sunna wal jamaa aqida salafiyya shi yasa abbas cikin malamai suka saura saudiya mai malamai yana ji wannan mukaddama kurin ya mata ya mata sharhi saboda kwarai ya kawo aqida akan kitabu sunna a wannan littafi na mai risala yake magana kan baban aqida yace wala kamar qaulul iman illa bil amal kalma da kai ta imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace ba ta cika sai da aiki yace wala qaulu wa amalun illa bil niyya kai kalma imani ta shahada kuma kai kai kalma ta tauhid kai kai kaula kuma kai aikin kai kalmar imani kuma kai aikin ya ce kuma ba sa zaman to aikin kwarai he da niyya yanzu za ka cewa ina ma wani bin ya taɓa aiki he da niyya sai jero yace wala qawlu wa amalu wa niyyatun illa bi mafaqati rawa ba a cikin nan sanawa a sadiq sani yace kai kalmar imani la ilaha illallah muhammadur rasulullah da sauran ko da sauran aiki kai aikin kuma ba ka yace kai niyyar jama duka wannan da kalmar imani da aiki da niyyar ba sa karbuwa sai sai daidai da suna nan sa kasa da wa'anan dan Allah inda ana ji an samu rikima ta bid'a mai wannan karanta wannan littafi ya yi bid'a da an ce duk aikin da kai komai imaninka komai ayyau aikinka komai niyyarka akan ta ce ai mun ai niyyar da sa'a nan ta biya ga Allah ko to niyyarka akan aikin banza Allah ta saki duk aikin ko in duk aikin banza ne dan kai niyya ta kware Allah bai karba ba niyyarka ba ta canza aikin banza eh aikin banza aikin banza ne ko ka ce kayan shi da niyya ta kwarai Allah zai karba naka dan bid'a din da kai bid'a Allah zai ko ka ne da kwarai Allah zai karba ta kuma a zai hannun kadai a aiki inda ba za su yi aiki a zai hannun kuma alsala kadai inda za a an fahimce ta an yanke ta wala baiwa a samu yan bid'a a cikin fikin malakiya masu malakiya baiwa samu kurin karatun da ban aiki shi ne kurin dubunan karanta wace ma gwara gwari gwara gwari ce maka da kalmar imani da aikin imani da niyyar imanin duka yayin yayi daidai da sunna Allah ta rike kenan wanda ya aiki na gari namiji ko mace iya mai imani falanufiyannahu hayatan tayyiba za mu raya shi kyakkyawar rayuwa an ce me kyakkyawar rayuwa mai imani iya rayuwa cikin nishadi cikin nishadi bai bai damuwa da koshi da ya san ko menene daga Allah in ya samu ya gode ma Allah in ya rasa ya nema a wajen Allah da abin komai daga Allah yake sai wata ruwa da Imam Muslim ya rubuto manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kad afala man asala wa ruzuka kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu manzo ce ya rabauta duk wanda ya zamanto musulmi ne kana musulmi kuma aka baka arziki daidai gulgudu biyawa ba yanzu ka bar hanya kuma bai baka san zaka mola ya kaji kama wani hadari da mola hadari ce alakiya ya ce wa annahu Allah bi ma'ata kuma Allah ya ba sa maka dangana kan abin da ya baka kinin imanin iya rayuwa cikin mutuwa shi ta wata ruwa da mawacin musu yi rutu zan tana ta nake cewa man asaba hannu aminan fi sirbihi inda hukuti yau mini ya ce faka annama shi zai da duniya bi hazafiriya ya ce dun wanda aka waye gari a cikin ya waye gari aminan fi sirbihi gida lafiya a ta gari lafiya mu'afar fi jasadihi kuma gari lafiya jiki lafiya gari lafiya yace in dan hukunce wuri kuma ka mallaki abincin wuni wuni guda ka mallaka ta wannan faka annama ita da wuta mata kaman an mallaka mai na kiza kaman ya mallaki duniya ta bi hazafiriya kaman an tattara duniya gaba ta duka duniya an gaba ta da kawan da gaba daya nan ma'ana kaman kama da duniya gaba daya kenan nan menene uwa magana da yake yi kenan mai imani idan yan uwa wanda yake da abincin wuni ya dangana bai samu damuwa ba to ina ga wanda ya mallaki na shekaru har mutum amma cikin damuwa ke marasa imani mara imani kenan ne wa kan da mu mutum mutum mai dangana kasa abin da yake gobe za ka mutum ya ta iya tunanin banza har tunanin ya yanzu shekara ta ko sauran goma da tirat in ne da tirat to duk iya na kaza in ne kaza na wata yara ne mata kaza ne kaza to kuma gida ko da ya fiye kuma raka da kuma ko da ya kuma raka ba za ko ka tunanin abu ba ka ba ba ka san ba ka kai da tirat kuma ka kai ba amma ko lokacin ka ka zaki ka kai ka zaki baka san ba abin da ke gaba da Allah zai kaddara azumi za a baka sani ba raka tunani kan dubu kan kan kan amujabul ka zo da bi imani bai haka wannan sai kokarin godiya da abin da Allah baka kuma ka nemi shi Allah mai badawa ya hore maka yaye maka matsalai shi ke naka huta ka yi aiki da abin da ke hannunka ka sa abin da ka koma ba su gida gobe ta lalace ko haka ne gobe ta lalace ba ka yaka ba ki da wani wani ya karantar da mu samun nutsuwa cikin rayuwa ka ga tunanin banza har ba ka fara hala abin da akan mace hula ba da samu abin da ke kawo ba shi ne ke mai imani zai rayuwa cikin damiri cikin nutsuwa bai kan matsala shi ne ke zai rayu kyakkyawar rayuwa a nan duniya cikin nutsuwa ito da na jiziyan nahun ajarahu ya san makanin amalu Allah zai saka musu kuma sakamako alayra mafi kyawun abin da suka yi kuma ce wa karanci labarin su habbai wasu yawan su da yawa karin tarihin musulunci iya iya ginar da kai iya sa ka alƙibla karanta tarihin su habbai ya nan ya rayu ya zaɓe suka rayu rayuwar suka yi ba irin jawo wata wadata cikin jin daɗi ko mi ka mallaka amma ka kwajaje bara wani kai ta abin hannun don wanda kayan Allah kawo musulunci Allah da gaba Allah kawo dukiya da kuma an dama sunan Allah ne in dai kun yi mana Allah kun kawo Allah kun sha wahala bayan wahala sai ba ku duke mai musulmi amma an sha wahala haka suka bada rayuwarsu lokacin su duki aka bada daga baya Allah ya kawo wadata makan daga tun nan shi kanan je ne wani kayan da zai sallah bai shi da complain guda ne mayayin guda ne babu na biyu a haka zai ce jihadi fi sabilillah ya je ya ma Allah aiki ya je kuma ya bada rayuwar cewa ya mutu haka yi zai mutu haka yi zai tarya ba iya sallah iya azumi ko iya yi amma zai shi kuma idan aikin ɗauka addinin Allah ya je ya bada rayuwar shi gaba ɗaya da ba abin da ya mallaka duniya sai wannan ɗan gudan ɗan zanen guda mu a yanzu mutum ya mallaki kwamfuli da hamsin ishirin talatin amma jirage ko daidai tunan ne zaka da kullum kake ba godiya ta zama cikin cikin matsala Allah raba ba godiya cikin gambe baka ba ka mallaki abu abincin shekara nawa kana wanda abincin gobe jaje wannan wa da suka shiga ta cikin wa za a kai wajen lokaci sai yake kuka suke maki shi ta kimai alhamdulillah ba shi suna cikin da gaske ne me yake cewa za a wa'azi ne ya ce ya ba da ɗinci hore ya ba ci hore kuma ya gaji kada masu amin shi kuma ji kada masu zafi wasu ƙasa ya wadda furta yake to wani kayi magana ma abincin gobe ko jibi in wannan in wannan duk karantarwa ta iya samun mutum huta ka huta mu zuciyarka wallahi saɓan haka wadda matsala ce sai ka rayu da zuciya a ninka boyin ka ɗan hukun kan zuwa Allah maka maka sabana kanka sai ka zama ɗan gidanka baranka sai ka zuwa cikin rayuwa ka ba shi kurce wani ya kwanci an zai kwanci kai ka mallaka amma ba gode ba kana ha bugan baganiya ba godiya ko zuciyar ka ta yi ba godiya cikin ta a gode ma Allah Allah ya baka ka gode saka baka ka wahala wani bai hannunka ka gode abin da Allah ke hannunka sakon magana ka cewa ku diba kullum ku rinka diba na kasa da ka ku diba na sama da ku ya yi ba ku damar gode ni'imar Allah Allah ta rike mu yace wannan shine alƙawarin Allah man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya aiki nagari namiji ne ko mace ne wa mu'min iya mai imani falanuhiyannahu hayatan tayyiba za mu raya shi kyakkyawar rayuwa a nan duniya wani najiziyannahu ajrahum bi hasan ma kanu amalun za mu saka musu lada da mafi kyawun abin da suka aikata dan wannan wata da musulmi rutu iya bari labarin ka yarwa imani shi ne za a samu kawuri ne ya taimaka muku shinkawa ko da hatsi ko ya muku famfo ya muku rijiya ya muku forage ko ya muku aikin kwarai ne ko ya zaɓi shi mijabin annabi mazala ya bari labarin cikin sai musulun iya ce inna allaha la yazlimu al-mu'minu hasanatan yuta biha fi dunya wa yusabu 'alayha fi al-akhirah wa amma al-kafir fayud'amu bi hasanatihi fi dunya hatta idha afada ila al-akhirah lam takun lahu hasanatun yuta biha khayra ruwa muslim yace Allah mai girma da buwaya baya zalimtar bawa da kuni yace mai imani yuta biha fi dunya a duniya Allah sai ya baka sakamakon aikinka na alkhairi in ka aiki alkhairi tun a duniya Allah ya maka wani sakamako a duniya wa yusabu alayha fil akhirah kuma gobe kiyama ya baka lada sama da abin da kai ito amal kafir amma ka huriwa ya je maka abin alheri fa yud'amu bi hasanati fi dunya anan duniya Allah zai saka mishi a kara da arzikin kudin a bashi ko a bashi abin da yake so na duniya Allah a duniya Allah ya saka mishi a talaka mu amma bakin duniya a duniya za a bashi sakamakon abin da ya na alkhairi hatta idza akhadha al-akhira saboda idan ya je lahira dan Allah ba zani bane ba Allah sai a ta ya biya shi a kan shi da Allah ba ba shi ije Allah ba shi da wata hasara daya da zai nemi sakamako a wajen Allah Allah ta a duniya biya shi amma mai imani wa fadala ta Allah rahama ta daga masu imani a duniya a saka maka kuma ka je lahira a lullubka maka amma da sharadin imani shine sharadin Allah samu sun masu imani ya Allah ci gaba
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
yanwa wannan aya tana magana ko umarni daga Allah subhanahu wata'ala na neman tsari daga shidan a lokacin karanta littafin Allah ka neman Allah ya kare ma sharri shidan don haɗari ne haɗarin shi mai girma ne muna labarin da yadda ya da baban adam sallallahu alaihi wasallam kaga ce idan za ka karanta alkurani fasta izbillah ka nemi tsari a wajen Allah nan magabata an kai da kawo hira da yawa a an kare ne an karanta qur'ani za ya ta'awuzu an tafi idan an ka karanta da karanta haka ce duk wannan bayanai da hira da bayanai aka yi sunna ta wadatar da mu da wannan hira gaba daya ta ƙarshen za ka hira da yawa ka tashar magana malin wani ya ce kaza wani wani ya ce kaza idan muna da sunna tabbatata manzon da Allah kusa da salama ga yadda ya sunanta in zai karanta yake yi ba bayan ya tsari da yake yinta kuma huta dole da yare da haka akwai mas'ala kamar cikin wani gani da arbani mataki ya bayan kan mas'alar lafazin da ya zo a wajen farkon karatu ya ce lalle akwai lafazi na a'udhu billahi minash shaitanir rajim to amma shi anan umarni ne zukun daga Allah fa'iza ƙara'atar ƙura'an in za karanta alƙura'ani fasta izibila ka nemi tsari a wajen Allah minan shaitan rajim daga shaitan abin jigewa daga rama ta Allah. To zuwa da ake wata siga ce, sigar da ake neman tsari wajen karatun ƙura'ani. Ita ce tattauna cikin Ibrahim Galil ya kawo mas'aloli hadisai kan mas'alar karshe dai abin da yake riƙewa ita siga da ta inganta daga manzan da Allah ya wajen gatun Qur'ani ya zan daga ciki akwai a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi siga duwa imma a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitanir rajiim wannan su ne siga ke nake maka ida gaba daya ko ka tsaya bakin nan ko a uzu billahi min shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi abin da ce babu lafazi gundu gurin bakin a uzu billahi min shaitanir rajim kadai shine yake babu ruwa da yasa aka samu da ta kawo nan kadai yadda shi yake karanta wuce magana kawai na ta ba ta auzi a yadda manzo Allah ke yi ne wajen buɗe Qur'ani wannan su ne imma أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عبده ونفخه ونفسه قوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عبده ونفخه ونفسه قوة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وانت هسوي قال مكان نام المكتابة سميع العليم أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم fata sami al'alimu ba a sami al'alimu da siffa ta allahu bismillahi kai a wuzi billahi sami al'alimu mina shaitanu da ce wani ce siga a kankan wannan wajen karatun ƙur'ani a wuzi billahi sami al'alimu mina shaitanu da ce wajen karatun ƙur'ani kenan wani shi ne shi da matsala ya karantar da al'umma ta zo ta bakin shi sallallahu alaihi wasallam amma haka cikin ta'awuzi akwai uzu billahi min shaitan akwai amma muna magana a wajen qira'a Allah wa yanzu ne nan kenan mun yi umarni da Allah subhanahu wata'ala na fa'iza qara'ata alquran fasta'iz billahi min ash-shaytan in za ka karanta qur'ani ka nemi tsari a wajen Allah daga shaytan abin jigewa dan wani a sallah ne bayani cewa akwai ta'awuz da ta'awuzi da bismillah ana yi ne a akwai ruwa ta abu hurairah ta kafa kana bayyanawa amma abin da aka yi dogara ya zama tabbatacce mu da ɗauke wata shuba ko da kima tsakanin al'umma yin domin akwai masu ganin ba bismillah sun neman kanta ruwaya nan ta anas bin malik ruwayoyi daban-daban dai ƙarshe ya yi bayani yukufiya la ya taharu biya annabi iyayen ta da yace bai abin bismillah na mana yau a ba san bai bane ba bayyana ta ne biyi kina idan ka zo karatun sallah lokacin da kaza ka fuskanci alƙibla ka kudurta ta niyya ta sallah da mace niyya ba ta bukatar lafazi a baki don ta talata zuhur farar kaza kaza ko adam ko ma hannu ta ce warar yomin da sinayi yomin juma'a na ko masu wallahi ta kudin na nashi zai tsaya sallar azawar don ta talata zuhur farar ada yomin da sinayi wallahi ko liman ciki a wurin limami ne a wurin limami ne a wurin za a kururu ke kaza kururu ba wannan kurin niyya lokacin mai sallah tsaya gaban alkibla wannan tsaya da kai abin da yake ranka mai kazo ya sallah kaza ko azhar ko asar ko isha wannan niyya da kuma ta ranka ba ka yi niyya sai ka kar Allahu akbar shikenan ka ga niyyar da kai da kafara ta harama yanzu ka shiga sallah sai a gore kai a'udhu billahi kayan da kai zaka yi da cuta akalla subhanaka allahumma wa bihamdik tabaraka subhanaka wa ta'ala jadduk dole a koyi zaki bayan wannan a'udhu billahi samiyil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim haka da murya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kace ba tanka wannan haka ya kamata a yi wajen karatun sallah to dai da zai mai umarni dai na neman tsayi a wajen Allah daga shedan abin jigewa daga rahama ta Allah yace innahu إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون
إنما سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إنه شيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون bashi da dama bashi da iko na rinjayar da wanda suka yi imani kuma suna dogara da ubangijinsu imani da Allah da dogara ga Allah iya maka maganin kai da shi ɗaya ta inda masu tsanu wanda shi ɗan ke da dama a kansu Allah da zai tawallaunahu wanda zinahun bihi mushrikun wanda suke jibinta lamarin shi masu bin hanyar shedan masu gama Allah da wani kiran mushrika ba san imani su shedan yi gallabawa hijirin yayin da ya ga dama da su to an gaya maka sharri shi ka yi kokarin neman tsari a wajen Allah da shi kuma malmina ce misali babu hanya ga neman tsari kare shedani irin ga ta'awuzi ga Allah a'udhu billahi minash jinnin da yau nan kuma kokonto wani shi ba kai ta'awuzi ina ga bin kaimin cikin mamman marwa ta iya misalin ya ce yau misali za ka zo misali wani gida ko wani gari wani kawai ya kallukan garin suke maka hafsa hana ka wuce shi a nan inda za ka tsaga musu ka ta hayaniya ka tsaga musu hannu ɗan da barka ma inda za ka kira mai garin mai gidan wani kai kallukan ka iya wasu magana ɗaya a ƙarshen ka lahiya kenan kai ma ka nemi tsari a wajen Allah ma da ce shi ya ya kare ka daga sharrin sai ka huta Allah kare mu da sharrin shi ne Allah ci gaba
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون na'am وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل idan muka canza wata aya a wajen wata kuma na fita mamsar ayata wani wuce ha lati bi khairin na amsala kaga mana saka mai ta aunu siya ba mu share wata aya ba muka mantar da kai na ci da khairin da zamu kawo ta hita Allah tsarin shi tsara kan zai kawo wata aya daga ba a kawo ta kuma a shahita wannan haka Allah ya tsara kayan cikin ikon shi kuma wata hikima kuma tabbatatta ita to idan wannan hikima ta Allah ta canza aya akan wata misali da maganin sirtin zina za a tsare ta a cikin gida sai ta mutu bayan mutu ta mutu sai ta mutu daga baka a yanzu magana za a yi ta yin bulala ga mara armi jiwa ga wanda aka ma'ari irin kallon alƙibla da aka canza da ana kallon mutum da aka jawo ake kallon mana aka kallon ka'aba irin ne wani hukumce hukumce da yawa da allah canza to irin magana ta almamuta da akwai za mu zara aka haramta a buɗe maka kuma za a zaune arba na mutu a haramun tashin kiyama abu dai daban-daban irin wannan in aka da wata aya kambarcin wata za su rika cewa ta alhali wannan allah ya yi kowa sanin me ya sarkar da shi da dacewa sarkar da abin da aka canza su in nan ƙaru kawai ya ce in na ma'ata muftar kurin kai ya ce kurin kai kina ba za a yi gani wajen gani kai ne da wanda abu da kama kama ne yau ce kaza gobe ta daya kalli kiblan ya hau ka koma nan kiran kaman tsari ne kirkire ki ne haka ka ta kirkire ne bal aksarum la ya'lamun Allah iya ture magana cewa iftira'i ne ba haka bane ba shi kana bal idrab wannan magana ta magana kai ya abarta aksarum la ya'lamun mai yau mutane nan sabba hikimar Allah kan canza aya wata wata wajen mata Allah ta gaba قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليب- ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين na'am nan Allah ke cewa wannan abin da suke tsammani wani kamar wasa da hankali ko tsari ne lash'a qul ga ya musu nazzalahu ruhul qudus min rabbik malaka jibril shine ke saukar da wannan qur'ani kuma shi ma daga wajen ubangijinka kamar ga abin ba naka bane lisabbita alladhina amanu iya haka Allah dan ya tabbatar da dagadagan masu imani wa hudan wa bushra lil muslimin kuma qur'ani shiriya ne bushara ce ga wace zaman tuwa shiriya zaman tuwa bushara ita lil muslimin ga masu ne kauya zuwa ga umarnin Allah ibn me zan ce musu aka bar muslimin me kauya haka Allah ce kun ka yarda hikimar yasa yayi kaza ba ruwan da neman kawo ra'ayi kan maganar Allah kame ka wuya zuwa ga kan Allah ba wannan matan ka wuya zuwa ga dokokin Allah ko ga maka maganar Allah su kuwa da ke zama towa shiriya da bushara gare su Allah ce gaba ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين to nan wannan aya tana bayani ne an samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam iya da kaman ga suna iya kaman hira a marwa akwai wani bawa ne cikin nasara na malaikina a cikin nasaranci annabi ya zama iya hira da shi to wannan hira suka yi da shi suka ce a kenan muhammad wannan labaran da yake badawa ya samu daga wannan yaro da nasari to irin matsaloli hatta halin da ta na baya me yasa suke wannan magana da sun ji annabi sallallahu alaihi wasallam iya bada labarin Ibrahim maganar Musa maganar annabawa maganar Isa sauran abubuwa kuwa a wajen anan a wajen ahlul kitab su suke yin labarai suka to shi kenan tunda ba su dace ma Allah bane ba yanzu ke tsammani wancan kiristan ba na tsari shi ke ba shi irin wannan labarai shi ne haka suke da maganganu a wannan yaro shi ma mana a can yake ɗaukowa shi wancan mai tashi na nan Allah shi wancan ji da yake koyawa shi ma da sai an da haka ne ba to shi ne Allah ke cewa wala qad na'lam annahum yaqulun haqiqa tabbas mun san wannan mutane suna faɗar cewa innama yu'allimu bashar wani ne ke karantar da Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan Qur'ani sai Allah yake ba su abin da gan abin shirme suke sai ce lisanu da dujun ilai a ajamin harshen wanda suke cewa shi ne yake kowa manzon Allah wanda suke larabar hanya kan shi wanda suke tuhumar shi ke kowa Muhammad Qur'ani ai shi a ajamin ba balarabe ba ne shi Qur'ani Qur'anu bilisanin arabiyyin mubin ƙur'ani littafi ne balarabe kuma da fasaha da balaga to da karshe balaga da kasar larci ya yi wasan ƙur'ani tsari ne la tsari ne na balil kinkakken larabci ne kan tsari bai wa hatta a larabawa ba kowa ba zai iya wannan tsarin ba Allah ba Allah ya karbace su su larabawan masu alfahari da fasaha da balaga da kaza tun ana su kawo kamar alƙur'ani aka kai a sura goma kace ka kawo sura ɗaya ma ku kawo da kuka ko sura goma da suke karshe da ku kawo da sura ɗaya irin ta alkur'ani ku larabawa ne masu masana in dai magana ce a ci ku gama gaba ɗaya da mutum da aljani ko da ta ko ku haɗin kai ku haɗin gwiwa da mutum da aljani ku kawo sura ta alkur'ani lalatul muslim rokar fadar ba da zahira ko da za su kamar duniya ba sa iyawa to kenan inda hal magana ce ta larabci ba ga gwannan na san da larabcin amma sun kasa yadda za ku dangana irin wannan littayi na fasaha da balaga larabci ku dangana ku ce wani ba aiki ne ku ce ba gwari shi ya kwaɗi wannan akwai rashin hankali amfani kuma laraba na raga muku daga tajin zai gane da yawa sun musulunta dalilin sanin ƙur'ani ya wuce hankalin wani tsarin wani na da cikin wasu musulunta a maka kayan hijira cikin wasu ke shawara a wasu kwaye wajen tsarin larabci ba tsarin na ga mawanci sunan shi abin da yau kan tabbas abin da yau kan gare shi ya zo ya a ka'aba wani musulmi ya ɗauko wani ɗan juzi na ƙur'ani ba a gani ba wasu ana cikin matsala ne sai zo sai lika a jikin ka'aba wata ɗan faci ta ƙorani lika ya tsaye shi shi wannan mawaƙi gwanin magana da ya zo diba diba ya karanta karanta karanta ya sa ƙara wanda shi cikalar ma wannan wakar ta kada wani wakar wace wakar magana nan tambaya kun da ya jika ina abin aka zo aka diba wannan abin daga muhammadu yake shi daga nan ya san wannan magana ta haƙari muhammadu ta haƙari shi sa da ya musulun ta mashi gaba da ce magana waka ya ƙare ga ƙwararri waka ya ƙare ya waka ya ƙare ya wuce waka ya wuce ya ƙare waka ce waka ce hama ya ƙare ta ga ƙwararri ne waka ga ƙwararri daga shi ya ƙare waka ko ya kuma ya musulun ta don ƙwararri sun ga haza ne wanda sun ga haza sun ga gaske ne ƙwarar kenan wannan allah ce innama walƙar na alamu lalle mun san da annum ya kunu su suna cewa innama nu'allimu basha mutum ne ke karantar da muhammad Allah ce lisanu da dini yuhiduna ilayya ajamiyun harshen da suke ilhaji suke karkata suke cewa shi ne ke karantar da shi a ba ajami ne ba balada da ba wa hada lisanun arabiyyu mubin shi kuma na qur'ani jahalishi ne na larabci kuma fasih bayanan shi ake karara dole za a ce ga wani lokacin bagwari da kwaya bala da jaka
إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله waɗanda ba sa imani da ayoyin Allah suna kau da kai game da ayoyin Allah Allah bai shiryar da su wanda gangan iya ganin gaskiya ya kau da kai ya iya bada shi anan wala kuma azabun alim suna da azaba mai tsanani a wajen Allah إنما يفتر إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون kenan nan magana da suke cewa Muhammad shi ne iftira'i shi ne ma da mafsar shi kira kai Allah ke kore wa cewa innama yaftara da kadhiba da zai bi ayatin da waɗanda suke kirkira ƙarya masu al'ada ƙarya marasa imani da ayoyin Allah nan da mun karanci cikin sayin bukari tattaunawar hirakar da abu sufiyan a cikin sun shi ne hankali duk da makawuri ne makawuri ne amma ya da hankali ya ma abu sa tambaya don tambayoyi da yawa ne mishi a cikin wannan mas'ala ya mai tambaya hal kuntum tatununa bil kasr qabla an yakuna maqal shin da kahin wannan Muhammad ya zo cikin ku da alhaji Abu Sufyan iya gidan kafirci iya yaki da musulunci da musulmi amma nan Hirakal sarkin Rum ya ya annabi aka ga takarda ta da'awa ta kira ya yi imani yanzu ya nemi an samu wannan yan karkara yanzu ke alaka da wannan wanda ce annabi ne ya gwada wani takardar a kawo mana shi mutakar da shi kasa ce doguwa a cikin tambayoyi da yake ma abu sufiya kan labari na wannan da ya ce manzo ne na Allah ya mai tambaya hal kuntum tattahimuna bil qatl kuna tuhumar Muhammad da ƙarya kai ya kawo wannan labari na cewa shi manzo ne daga Allah da an mai tuhuma da ƙarya yace la a ibe mutum kai mutum kai mutum bai ba mutum shi ba ƙarya ba kai da awa dauce to a nan shi abu sufiyan ga shi irakan sarki da kamuri ne shugaban kirista a zamani na daura da na addini ya ce to ya za a yi wannan bawan allah mutumin da bi ma mutumin da bi wa mutum ƙarya ba bi wa mutum ƙarya ba ya zo ya ma allah ƙarya baiwa haka da wasu baiwa tana ƙarya ba ba da ƙarya mutum bai wa mutum ɗaya kuma zai ma Allah ƙarya ta Allah ya kulli to Allah bai wa daga ne gane wannan kurin manzo ne daga Allah yace inna ma yaftar kan wa zai lamu ya tada wanda kuma suka kirkira ƙarya wanda ba su imani da ayoyin Allah wa ulaika humul kadhibun wanda kuma su ne makaryata ba shi ba su ne makaryata ci gaba من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم
من كفر بالله من بعد إيمانه Allah ce wanda ya kafirce ma Allah bayan imani to nan wadan hadarin kafirci da hadarin kawurtar da wani ƙuri kawurci ga wani amuri duk wanda ya kafirce ma Allah kayan waɗin sakamakon da za a mishi ya aka kawo uzuri ga mai uzuri wannan kalma ta kawurci da aka ambata bayan imani ya ci ilamin ukuriya wa ƙalbu mutumin da bi imani sai wanda kafircin da ya bayan imani an tilasta mushi ne amma a zuciya kinan lafazi ne ya yi amma a zuciya a nitsa yake da imani idan mutum ya mallaki ya ma bala'i ya kayi kaza kaza kaza idan ya sa ka lafazi ko na da gaba ya mallaki zuciyarka nan ana magana wanda ba zuci ko wuya da ya za mu shahada a musulunci babu shi fara shahada kan azabtarwa da wurin shawa haka baban shi an kashi dukkan azaba an kama amma shi ma ana mai azaba sai ya kalma ta zaki manzan Allah wa dini wuya ta yi wuya Umar bin Hassan ta kai ya yi wata kalama ta suka ga addini ko zama na sassa wannan abun kwarai ya tarci a gaskiya halaka gama yau bayan an bar shi ya rusa ba a nanar sallar sallar ya su da na halaka ya akai to wannan akan shi ne wannan aya ta sauka in bayan wannan gana da saboda wannan aya Allah ya kito yake hamzari ga irin su amma man kafara billahi min ba'da imani wanda yayi kafirce da Allah bayan imani illa man kutila yayin da aka kal aka matsa mishi wa qalbu imani masjidiyar ciki take da imani da amma da manzo Allah wannan labarin an sa su hatta kai na bakan magana da ka yace yaya ka samu zuciyarka ya su da zuciyarta tana cikin imani yace fa in aru fa ud dan suka sake ma azaba sake wani eh an ce dan kan aƙida ba maganar zabi in ya gaji ya kasa ba laifi ba ne don kayan kalmar kafurci a maka idan zuciyarka tana da imani ba ta kuma da imani kwarai bayan ya kawo kauce ba ba karko ne ba ga wannan aya ce tana nana kan wannan haka suka ce wanda ke karin imani kuma sai ga zai mutu shi ba da hikun daga yadda mutu shi ne kwaɗi misali na bilal bilal ya samu iyakar azaba za a kashi cikin rana ga ƙiturwa a da kuturi a ɗaura saman ƙirji a san dutse kai kalmar ka wuce cilla kai ci ahad ahad a ba shi gashi a ba shi gashi ga rana ga dutse a saman shi a matakin ahad ahad suka yi suka yi wallahi ya kudi bilal kwarta ki ahad ahad bai magana ahad ahad bai yarda ba nan ba a ce tsora'i aka mata ce tsora'i ba tsora'i ba ne ba ya doki eh ya doka har tsora'i haka akwai zai da wannan cikin sabai wani wanda cikin ga wanda lokacin da wani musulman suka ya yi da'awar annan musulma ya kama shi hannu musulmi ka yarda a tashhadu anni rasulullah ya ce ban da shi wani kawai a sai shi haɗin annan mahammadu suna ce shi annan mahammadu suna da kashi da manzan Allah mahammadu manzan ce na ce mahammadu manzan Allah ni kashi da ni manzan Allah ne ce ban da shi yanzu mahammadu ce na ce da ni mai ce ban da shi wannan ya mai azabai ta kai da cire jikin shi ya iya ya shi mutu ya cire jikin shi malakin kudi eh mai shi yace dubban da shi Muhammad da Muhammad manzon Allah ne ni ba ban ji ba haka haka ya shahada ke baka ce ba rauni ne ai ga wannan wani tsorayi ne ya doki haka Abdullah bin Muzafa cikin sahabbai sun je cikin yaki sai wurin kuma ta kama su aka kama shi shi shugaban tafiya ake nema sai ya kalma kafirci tala ba zai ba aka zo aka taho tsoron zagi mai iyakar zagi aka kama a cikin abokan tafiya za kama musulmi aka jefa a ciki kuma ya kace zafi kuma kuma kace ya kace a gaban shi ya kace yasa aka zo aka tsire shi aka aka fotai shi yace ku harba kibiya ku san shi kaka kaka da shi da muka koya ko mu yabiya yace ka zo ka bi ni zan ba ka rabin mulki na wallahi zan ba ka rabin mulki na mu tafi da kai ya yi gwarzo ne ya ce haba ya ce wallahi ya ce ni a karamin da yau ne cewa wannan inda za ka bi duniya gaba daya ba yi wa ma abin ba zan so manzan allah inda yake a yanzu ka kai ta sami shi kai dai karshe yi yi da shi ko ya ƙin rinda a gaban shi aka shi wannan a wuta a ruwa suka narke shi ba zai ba ƙarshe da ya yi da shi ta to yanzu za ka sumbanci kaina ka sumbanci kaina in barka ya ce abu ɗaya ne ce in na sumbance ka in ka suka sarar musulmi gaba ɗaya ka suke ma gaba ɗaya sauran in wani ka suke su zan sumbanci kanka a kai shi ne kun yi sumbanci kan shi dalilin yan tana sauran musulmi aka zo aka zaɓi mara kiciya kowa sumbanci kan muzafa lar muzafa lar muzafa kan wannan ƙarfin suke ne ya yi ne dan wannan a takaice masala ta tauri ta wahala in mutum ya cikin ina ga zini jirin wahala ba matsala ta yanda ya ta kai a shahada yi in kuma ya gaji ya kasa ya kawo kawuci Allah bai gama shi shi ne magana kenan kwata shi ne man kafara billahi min ba da imani wanda ya kafirce mu Allah bayan ya yi imani ya ce illa mun ukuriha wa kalin mutum ne yau da haka tilasta kalin mutum ne zuciya tana mutum ne kuma tana nisa da imani zai da imani na abin da ke da alaka da zuciya iya da wahala kai tsaye shi ta ka bar mutum da Allah shi mahalicci shi inda ya lafa da imani kai da ka imani ya fara kai yakin zahiri shi zuciya na faɗa Allah yace walakin wanda ke nan mu yi magana wanda ya kafirce mu Allah bayan imani sai wanda aka tilasta kina wanda bai ciki wanda aka tilasta zuciya cike da imani to walakin wanda Allah ke magana zai hudu hukunci man shara bil kufr sadara wanda kawurcin dai a baka ko aka ce ha a zuci kenan shine za mu ji sakamakon shi Allah kai mana insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت